وأشهد أن لا أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله idan ba manta ba dai muna karatu ne a littafinmu na nabiyun rahama kuma muna karatu dangane da kirkirar ƙarya da aka danganta matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na Aisha radiyallahu anha kuma mun karanta yadda al'amari ya kasance a garin Madina a wannan lokaci an dauki tsawon wata guda Allah bai saukar da wahayi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa da bacin rai duk wani mumini mai imani ya shiga cikin damuwa da bacin rai wanda a ƙarshe manzon Allah ya yanke shawarar ya fuskanci na Aisha ya tambaye shi da kansa mun karanta cewa ya tambaye ta ko ya mata jawabi ko cewa in kin san cewa kin aikata wannan abu ko kuma fara cewa in kin san baki aikata komai ba to shikenan Allah ya san baki aikata ba in kuma kin san kin aikata to ki tuba ga Allah domin shi bawa idan yayi laifi kuma ya tabbatar wa Allah cewa ya yi laifi yake kuma fatar Allah ya fi masa to Allah zai gafarta masa zalla ya yi daga nan ya shuru ta ce daga wannan lokaci sai na jidin hawayen da yake fuskata ma ya daina kwarara ta ce babanta mahaifinta ka ba manzan Allah amsa game da abin da ya faru ya ce a'a wallahi ban san mai zan ce masa ba ta ce mamarta mama ki bashi ki bashi amsa mana mana ki kare ni mani ki mara bayani a madadina tace wallahi ban san me zan ce mara to yanzu al'amari kaga ya zama tsakanin ita kada ka bari da jawabi kenan tace musu wallahi na san cewa kun riga kun ji labari kuma ya riga ya kama zukatunku dan nace muku ban yi ba Allah ya san ban yi ba amma zuciyarku ba za ta yadda cewa ban yi ba in na ce muku mana in na ce muku nayi Allah ya san ban yi ba amma na san cewa za ku yarda dan haka ba wani abu da zan faɗa in kare kaina ko ne jawabi sai dai irin abin da baban Yusuf alaihi salam ya faɗa mana annabi Yaquba tace a lokacin ban haddace da yawa daga Qur'ani ba shine lokacin da yake cewa fasabarun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun tana faɗan wani ta ce ta juya ta yi kwanciyarsa kowa ya shuru a ɗaki ga baƙuwa ga manzan Allah salasalama ɗadda na ababakari ga umar ruman mamarna na aisha ga kuma wata baƙuwa mutumiyar madina daga nan sai Allah saukar manzan Allah wahayi bayan wata guda dindi ba a saukar da wahayi akan wannan lamari ba a ƙarshe manzan Allah da aka gama masa wahayi sai ya fara murmushi ya ce ya aisha albishirinki ko? ki yi albishiri Allah ya saukar da wanke ki daga abin da ake faɗa game da ki farin ciki da jin daɗi ya kama ta dana babakarin da matarsa suka ji daɗi mamata ta yi ƙarfin ta ce ya aisha ki tashi ki jagurin manzala mana kimar godiya ta ce wallahi ba zan jagurin shi ba ko kuma wallahi ba zan gode kowa ba ma'ana dukanku sai Allah wanda shi ne saukar da wanki daga wannan bala'i wanda wannan ya ja hankalin kan cewa an ka shiga cikin masifa da bala'i to ka koma gurin Allah kai tsaye a gari tsawon wannan abin da ya faru Allah ya ɗauke wahayi don hikima da kuma karantar da al'umma game da yadda ake tafiyar da rayuwa ko amma da ta dawo cewa yatin samai da lamarin ta ga Allah kukan mata daina mun karanta ta yi wajen kwana biyu tana kuka ta wuni ta kwana hawaye na zuba bai yanke ba a idanta babu ci amma ta mai da lamarinta ga Allah a tafi kuma sai Allah ya kama ta ɗauki haka ake son kuma dumumini ya ne shiga cikin musiba da bala'i to ya koma ga Allah kai tsaye babban abin da Allah ke so a wurin bawa ka yadda shi ne ubangijinka shi zai yaye maka damuwa shi zai kawo maka ɗauki ba ka da wani masoyi da ya kai ubangiji tarbiya ce mai girma da Allah ya karantar da al'umar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kuma manzan Allah ya koyarwa al'umarsa ina fata an gane to yanzu kaga an samu bayanai daga ubangiji ayoyi a ƙalla kusan guda goma sai satun nur Allah ya wanke ta kuma ya tuhumci ko kuma ya yi kalamai na narkon azaba ga wanda kirkiri wannan labarin shine Abdullahi bin Ubay Ubay bin Abdullah ko bin Ubay bin Salul da shi da yan fadarsa sannan Allah ya ja kunnan mu'mine cewa nan gaba idan ka ji labari irin wannan game da mutumin kirki ba ka da wani yaƙini da shaida a kansa to ka ja bakin ka kai shuru kuma ka gargadi mai ma yaɗa labarin shine musulunci na fata an gane to yanzu zamu ji matsayin da Babakarin dangane da matakin da ya dauka game da Mista wanda shine ɗaya daga cikin masu yaɗa wannan labarin shi Mista din nan dan uwansa da Babakar ne akwai dangantaka ta jini tsakaninsa ko mutum ne shi talaka ne ba shi da abin hannu hasali ma sada bakar nake ciyar da shi a gidan sada bakar ke cin abinci ka ce dare rana safe da rana da dare ka dan rage wani abin ka dan rage shi hasali ma shi ke ciyar da shi 3 square mil ɗinsa gidan wa yake samu sai da na babakare amma kuma ga wani labari ya zo game da 'yar sai da na babakare kuma sai ya tsinci kansa a cikin masu yada labarin ko nan an nuna maka shi ma nan wata wani ilimi ne da Allah ke so koya wa al'umma karka damu dan kana wa mutum alheri 100% shi kuma a same cikin masu yin mummunan abu game da kai wani sunan rayuwa ce zaka bakar ya ji bakin ciki ya ji damuwa kuma gashi yanzu Allah ya wanke yarsa daga wannan abin da ake faɗa game da ita zaka sai rantsuwa yace daga yau kwanan mitsa da ake bashi abinci an yanki ba za a ƙara bashi komai daga gidana ba kamar ka ce ba ni ba shi ko ba shi ba ni kuma kowa ya ma haka zai saboda wannan mummunan abu ne Allah ka tsare imanin malaka cewa mawqif abi bakari radiyallahu anhu fil misda matsayin da ko matakin da sayyidina babakar ya dauka dangane da misda wanda a sanadiyarsa ne ma mahaifiyarsa ta bawa da na'isha labarin abin da yake faruwa game da ita ko mun karanta a baya yace falamma anallahu hadi fi ko hada fi bara'ati tace da Allah saukar da waɗannan ayoyi dangane da wankina na Aisha ala Abu Bakar Siddiq sadan Abu Bakar Siddiq sai yace wa kana yunfiqu ala Mis'a bin Usasa shine yake ciyar da Mis'a bin Usasa ka tuna dai koyaushe ne a duniya a cewa da yake baka abinci da safe da rana da daddare so uku 3 square mil wani mutumin karamin mutum ne idan kana da sanin ya kamata har sai an ce ma ka masa kara ko ka masa abin da ya kamata ko ai yanzu kowa san me matsayin abinci a Najeriya ko yanzu kowa ya san matsayin abinci wani ya ce shi ba ma ma shi bayan tsadar ma zai cire kuɗin ma ya siya ya ce amma Allah baya ƙoshi na ce ko dai baka bismillah ta haba mala duk loma ɗaya na bismillah kasar ta mai wahi yasa ka samu matsala wani kayan bidiya a yi aka gaiso ɗaya ko ya ce a aishi wai tsabar ma kare shi ɗin ya zo kusa da abincin nashi ne ma amma Allah baya ƙoshi ko albarkace ma Allah tare abincin sai duk Allah zai iya haka don ya jarabu bayansa amma a koma ga Allah a rike istighfari ko a rika sadaka a rika tazbihi sai Allah saka maka albarka a loma ɗaya ɗaya kaɗan koshi yace zai tsira kuɗi sai abincin ya ci yanda ka san an sata a cikin cikin nashi to a yau a cikin wani ya ɗauke maka abinci sau uku a rana wani mutum ai ba ƙaran mutum ba ne kuma da wannan ne manzon Allah ya ce an nuna masa wutar jahannama ya ga duk yawancin ƴan wuce ce mata ne suka tambaye shi ya manzala saboda mai muka zama yawan yan wuce in ji daga cikin mata masu ilimi na madina ya ce saboda kuna yawan yin tsinuwa ko kuna yawan yin la'anta sannan kuma kuna bujirewa mazangu kuna bujirewa alherin da suke muku mutum ya kama gida haya ko shi ya gina gidan ya ajiye ki a ciki ko ga wurin kwanciyar ki ga gurin komanki da ci 24 hours cin da zaki kin fi hima cin abinci ba haka ba ne? ya ce sosai wa ya gaya ba ko ya kukuta ga kayansa a koɗe amma ta ya saya mata kaya rahin lafiya da yawa namiji kawai ja yake sai daidai nemo ni relief din sai danna ka wani mai kafe-kafe don gaji karfin jikinsa zazzabi ne fa malaria ce amma sai nemo ni sadaras kawai danna ya ci gaba da fafatawa amma daga ta ɗan yi tari ma sai ta ji a su magani ko amma ta ta zauna a wannan yanayin ta ce tun da muke da ka taɓa mu akwai waɗanda suke da ƙarancin tarbiyya da suke irin wannan abu muna fatan Allah kare zuriyar mu daga wannan irin kalamai masu yi kuma laganar da su to wannan ne za mu shiga wuta to haka shi din mai ciyar da mutum ya bashi abinci so kai wa karan mutum bane zaka sai ce yayi rantsa ba zai ƙara ba mis'a a mis'a abinci ba yace li qarabatihi minhu wa faqrihi saboda shi mitsadan nan dan uwansa ne suna da alaka ta jini ita yan uwantaka kuma shi bayan nan talaka ne ba shi da kuɗi ba shi da yalwar arziki da aka za a ba shi abinci ya ce wa ya ce wallahi la'un fi kwala mitsa shai'an abadan ya ce daga yau ba zan ƙara ba wa mitsa abinci ba har abada tun da shi ne aka samu a cikin masu cin zarafi da yaɗa mummunar magana game da yata kuma yata shi ba fa kowace yawa fa matar manzan Allah kaga da wata yata daban matar wani daban ai kitsin da sauki da aka sai ce ba zai ƙara ciyar da shi ba ya ce ko ina ne ba da ma ƙalali aisha bayan ya ce bayan irin abin da ya faɗa dangane da na aisha fa'analallahu hadihil aya tala saukar da wannan aya domin ya ja kuma hankalin muminai karkara mudin kana mutum alheri shi kuma saka maka da tsiya kada tara maka hankali ka yafe masa ka yi haƙuri Allah zai ƙara ma daraja da izza na ɗaukaka kuma a duniya da lahira na fata an gane yace sai Allah ya da wani aikata wala ya'tal ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ko yace karfa ma'abuta falala da kuma yalwa ta arziki shi rantsuwa akan cewa ba za su ƙara ciyar da mai mutumin da yake ko miskini ne mana miskini wanda ba da lura arziki in aka ce miskini a larabci da yaren shari'a ba ana nufin mutumin da yake da naƙasu a halittarsa ba na fata an gane kasa gun bahaushe galibi aka tonan miskini ne to walala ko makaho ne ko gurgu ne ko kaza haka muke ɗauka mu galibi to miskini shine mutumin da ba da lura arziki ta yi yana dan wani abu na arziki amma kaɗan ne bai kai ya tsaya da kafarsa ba sai an agaza masa sai an matallafi haka suka ce malamai da kuma sauran dai bayanai masu yawa wanda an shaji a gurin bakin dokta idan yana karatun tafsirinsa ko kai ta kai da tsirin tsuwa akan ba za su ƙara ciyar da zawil qurba ba ul qurba ma'abuta kusacin su dangin su ɗan uwan su ko bayan ɗan uwantaka gashi miskini wal muhadirin kuma daga cikin muhadirai saboda mutumin makka ne ya hijira ta Madina kaga shi yana da darajoji guda uku dan uwa ne ga sadana babakare sannan miskini ne ba shi da lauran arziki sannan kuma muhadiri ne ya yi hijira daga makka zuwa madina haga mutum ne mai daraja mai kima amma ɗanci kansa a wani zamiya ta shaidan wanda kowa zai iya samun kansa a ciki ina fata an gane wanda ya yi je ya yi hijira saboda Allah ya bar garin su ya ce wal ya'fu a madadin su ran tsaka da ciyar da su to wal ya'fu su yafe musu ma wali yasfahu su kawar da kai mana su yafi su munta laifin kana masa alheri kana tamar alheri shi kuma na kulla maka hudun su makirta makirci yana bin diddiginka yana faɗan abin da ba kyau game da kai to kana ji ma kaman tare shi in dai dan uwanka ne kuma dama sunar dan adam ta galibi haka duk gidan da ka sani na family da ake da shi zaka samu a gidan wanda yake da lawar arziki a gidan wasu daga cikin kuma ƴan familin makusantansa kuma suna jin hauyinsa kuma suna cin arzikinsa kuma suna zaginsa kuma galibi shi yake musu duk wani abu da ya kamata a yi na su dan yi walwala su motsi zai baka sadaka zai baka kyauta zai baka sadaka zai maka ihsani amma bai wuce kuma alage shi ba ina fata an gane dama bahaushe ya faɗa ai ko ya ce wai su ci su sha su zagi alhajin da ya ba su kaga ya zama ɗan tsako kenan ya ci ya goge bakinsa to wannan ɗabi'ar waɗanda suke da matsala ne a cikin al'umma da ba su san karamci ba ba su kuma suke gwamnati alheri ya ce to su yafe musu bayan kuma sun yafe ma na gace shi kenan na yafe maka to kuma wal yasfa sun manci da maganar ma kar ka ƙara ma tuno ta ko ka ƙara faɗar ta a matsayin aibi kawai ka rabu da shi ko shi da su gaba da zama a ƙasa in bai canza ɗabi'unsa ba ka ci gaba da mara alherinsa abin da kake mara ba zai sa ka yi ƙasa ba sai da ka ƙara yin sama tun da mai dinginka ne shi ɗan uwanka ne kuma a cikin arzikin da Allah ya baka dama kai haƙƙi ne ɗan uwantaka yi ina fata an gane ubangiji ya ja kunnen mu cewa idan kana da yalwa ta arziki to danginka na kusa su abin suna da haƙƙi a dukiyarka ka ba su kyauta bayan zakka da zaka ba su suna da wannan haƙƙi ne ɗan uwantaka saboda haka kai ta ba su ka rabu da shi ya gama sharrinsa in bai tuba ya daina ya bari da dai ba shi zan ci ba kullum kullum kullum har ka waye gari komai ma kaza kana bashi a duniya karanta ma gidan zama ya gagare shi an taya shi aya a can anguwar an wulakantar da shi a can matar ta koma gida waye da wane ne in kana da gida safiya empty ka gida ka bai ka ce zauna kai ta zama har kasan da Allah hore maka in ba za ma ka iya bashi gaba ɗaya ba ko abubuwa sun tarka ne masa ya rasa ya zai da yabo abin da ka ta kai gidan shi ko ya gode ko bai gode ba wanda kai din shi ya sani kuma zai biya ina fata an gane karka damu da su ya gode kin godiyar da yi ya ƙara kaskantar da kansa ne har abun Allah tunda sunnar Allah ce cewa da aka maka alheri ka gode manzon Allah ya hadisi cewa duk wanda ya maka alheri abin kyautatawa ya baka kyauta to kai maka sakamar da madadin abin da ya baka idan baka da abin da zaka bashi ma to ka masa godiya da addu'a har yanzu a ya cewa ka biya shi ko kuma kai ka ji aranka cewa wannan addu'ar da kamar ta yi ci na gode Allah ƙara arziki Allah sa a gama lafiya Allah kaɗe hau ko Allah shirya ma zuri'arka Allah zuƙan mahaifanka wani addu'ar ta fi biliyan dubu in Allah karɓe ta ba lafiya ƙalau wani kai to ka ci gaba da masa ko kuma duk mutumin kirki so ake idan aka maka alheri ka gode bayan godiya kuma ka sakanta ma'ana kai baka da kuɗin da ka iya bashi na kyauta amma wata rana haka kawai kana zaune sai ka duba wani menene ya kamata ko yana da ayayi dan uwanka ne ko minti ka saya da yawa ko biskit ka tafi gidansa ka ira yara aka babba su zai zaɗi himarin sa ta ce masa azu ai wane ya zo wallahi ya gaishe mu har ya kawo yara alewa har ya kawo yara biskit kuma ka daɗi a ranka biskit gaba ɗaya nawa ne naira hamsin ko ɗari ko ɗari ko ɗari ko gusa aka baye amma kai baka ihsani baka yin kyauta kuma shi na ta maka to kai kana ci baya shi kuma na ƙara ci gaba na ga kai ɗinka ya haƙuri yasa Allah ke cewa fal ya'fu wal ya'fu wal yasfahu su yafe su manta wannan abin su kawar da kai yace ala tuhibuna ayaghfira Allahu lakum ku ba ku so Allah gafarta muku ne ko yace wallahu ghafurur rahim shi fa Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan rahama ne sada baka da ji wannan ayar manzo Allah ya karanta masa ita sai ya fahimci cewa wannan abin da ya na rantsuwa ba zai ƙara ciyar da mitsa ba to da ita Allah yake damar kunne ma'ana kada yi ya haƙura ya yafe masa kuma ya ci gaba da masa alheri kai ba ka so Allah ya yafe maka ya ce wallahi ina son Allah gafarta mini ba abin da mutum ke nema sama da ya nemi gafarar ubangiji kuma Allah ya gafarta maka kullum abin da ake na ibada ka yi sallah ka yi azumi ka yi sadaka ne kake so Allah ya gafarta maka saboda in Allah zai kama ka da laifi fa to ba mai shiga aljanna fa gaba daya tunda shi halicce mu ya maka nemar da ba ta kirguwa kuma kullun sai ka sa'a masa shine malamai suka ce a cikin sabo a gun wasu malamai suka ce babu wani maganar sagaira ma a sabo tunda Allah ya hana in dai kai baka tuba ba ai dai taru ɗazu kayi je kayi shekaran je kayi gobe kayi jibi kayi gata kayi na kai shekara nawa ka tara sabon idan Allah ya gafarta maka wafa haka akwai matsala kenan yasa kullun ake so ka ta neman gafara kai ta tuba kana sadaka kana ihsani kuma kai kana yafewa mutane shi kuma a sunnar Allah idan kana yafewa bayinsa in suka maka wani abu da ba daidai ba kai kuma sai Allah yafe maka idan kana tausayin bayinsa sai Allah tausaya maka in kana yalwatawa bayinsa sai Allah yalwata maka in kana kuntatawa bayinsa sai Allah kuntata maka ina fata gai to ga mutum sai zaba kansa ina dai kamata ya shiga shi zaka samu nana Aisha radiyallahu anha bayar da suwar manzon Allah ita ta kaga ta rayu ai shekaru da dan dama daga cikin dabi'un ta koyi kyauta da sadaka in ta aikawa mutum kyauta gida ko ta aika wani gida kyautar wani abu sai ta cewa ku yangin nata in kuka ba su abun ku kiyaye me za su faɗa ko ce ga wannan dinna na Aisha ta mun gode Allah saka mata da alkhairi Allah ya bata aljanna Allah ya mata kaza to sai ba wannan sai ku yanga ta wata ce mata ai sun ce kaza da kaza ita ma sai ta fada sai ta ce to in zaka ce Allah ya saka da alkhairi ta to Allah ka saka mata da alkhairi sun ce Allah baki aljanna ta to Allah ka ba su aljanna duk ila abin da suka fada game da ita na alkhairi suke mata addu'a ita ma sai ta ƙara musu irin wannan addu'a sai aka tambaye ta to ya umma ya ce mamurmu ba mu gane wannan ilimin naki ba kin ba mutum kyauta ya miki addu'a kuma ke ma kin masa addu'a irin wacce miki tace eh ai yanzu da mun addu'ar to karhenta shi yafi ni samun lada a gun Allah shi wani abu na ba na duniya ko abinci ko kuɗi ko sira ba haka bane to ya mun addu'a shikenan na ji daɗi to karhenta ladan da zai samu a gun Allah ya fi ni kuma abin da na bashi da haka ni masu nake maimaita masa irin addu'ar da ya min saboda ina so wata sadakar da na yi Allah ya balaranta kuma na musamman mana ya min addu'a ni ma na mar addu'a amma kuma sadakata tana nan lafiya kalau wanga fi kihun cikin na ba ta kuna ganewa da amma ka yanzu idan ka tashi da safe kana zauna gidanka ne sallama kalle ku ka ga wani ayyuhan nasu ya zo neman agaji sai ka zo na haushi ya kama ka in ba ka ki hidan ba ma ka kore shi ko ka ce kai sai to ba mana abu sai wani lokaci ko amma an kai buɗe gari aka taimaka ana maka sallama kana fitowa wani abokin kasuwancin ka ne ka maka balas sai ka ji daɗi a ranka ba ka mice ba galibi to haga anan haka to ka faɗi ai wanda ya ka bawa kyauta ko ya ka maka damuwarsa ka bashi wani abu dan ya rage damuwar ko da baka biya bukatun duka ba ya ce maka wallahi mun tashi ba komai a gidan sai subhanallahi ai rayuwa ce sai hakuri Allah ubangiji ya sauki saka mika hannunka ko saka turo ka bashi saka gana adan sa wa yara koko zai ji dadi a ransa yana buƙatar kek din sa ka dubu goma to ko dubu ɗaya ce ka bashi zai ji dadi a ransa kuma zai rage wani tension din da matashi bai da komai a gidan ka yaye masa damuwa daga cikin damuwar duniya kai kuma zala ce sai Allah ya maka damuwa daga cikin damuwar ran tashin kiyama ka yalwata masa sai Allah yalwata maka a duniya da kuma lahira na fata kuna ganewa to suka ce za ka gane imaninka idan ka ga da wanda ya zo neman agaji gurinka da wanda ya zo kawo maka kuɗi wanne ka fi so a zuciyarka to a nan za ka gane mai imaninka ya yake shi da kanka za ka gane kanka idan ka ji kafin mara ba don ya zo maka neman agaji to imaninka da saurahi an maka taji ina ba ta gane domin kaga shi wanda ka ba kyauta ko sadaka ko ya kawo ko haka ka ba shi dan wani abu to fa yanzu ya maka wani sanadiyar samun wani matsayi a lahira ne shi kuma mamaki wannan abin da ya kama na kudin da zai baka din kudin ka ne ya da maka da shi me ya kudin ma bala'i ne abin ka baka sani ba ko ba shi ba ne to ga sai kana fifita wanda yake neman taimako a gurinka inda Allah ya ga dama kai dai tsora talaucin ka tafi neman taimako gidan wani kuma wannan gun Allah ba komai bane sai yanzu Allah baka falala kai ne za a zo gurinka neman taimako to koya ne ka bashi kana zaune a shago aka zo aka yi bara kar ka bari ya wuce koya ne ka bashi ko sai dai yanzu farashi ya karu ko a to ai fa kudin na miya mutane naira ashirin kaiwa makawa to me zai siya da ita ko fiye wata yanzu ana sha ne ashirin ashirin to sai ciyawa ku ɗari kun misali ku goma kun bai nawa ne ɗari biyu ce fa to ina magana kuma yana da matarsa kuma yana da ɗa kuma yana da kaza kai ma in ƙara farahin sadakar haka yi kahi da musulunci a yi yawan kana ba da ahirin da inda sarari ka ba da hamsin in kuma ba kana da sarari ba shi ɗari in ya samu ɗari ɗari goma dubu ɗaya ya ɗansa ɗan garin kwake ɗan hambaɗa don hima bai ke ce fa garin kwakin hima yanzu da matarsa da ya'yansa guda biyu to dubu ɗaya ya samu a jiya wanda ya ta fama ɗan jagoran ma nawa zai ba shi kuma shi ne zai ci a gidan ya kamata mu na yau kanmu nazari na lahiranmu kuma ita lahira matsarta shi ne tafiya ta fa kawai zindum ka ta ko an tafi kenan ba ta da iyaka ita ba ta da iyaka ne kawai haka Allah ce ma damatis samawati wal ardu illa ma sha rabb in aljanna ka samu ka an tafi kenan ba ranar yankewa in wutar ce ma Allah kiya ita ma haka ne to da haka haka mata kai dogon guzuri kenan shi sa in zaka sadakar ma ka zama kana da fiqhu a cikin sadaka in za ka yi sadakar naira ɗari biyu ce kaɗai a rana to karka yi yanka ta don Allah kawai ka ba mutum ɗaya ya fi mana sauran ka ta ba su haƙuri shikin walgoma ka ba wani da shikin daɗi ai amma nan ashirin wannan ashirin ana ya kaga yanzu akwai matsala ai kuma wani abin da baka bakin ciki sai ya ɗauki kuɗin da ya in ya bayar ba za a karɓa ba kawai sai ba makaho to wannan ba lada in kai waya sama zunubi za ka samu saboda kai kamar ya raba kai da wahala ne kenan shi kuma na mal'amalu wa inna ma li kulli mar'in a masallaci ma ana bada ko ya ku jama'a za a sayi mai a masallaci kaza kaza kaza kawai sai dauko ta naira 50 ta kode baka ai ganewa 50 ce ko 20 ce ko 10 ce kawai sai jefa wai shi a dole na Allah ne shi yanzu eh to wannan ko shakka da wahala samu lada a ciki kaga muna da karancin fahimtar rayuwa har yanzu lahiran nan fa matsala ce sosai fa tafiya ce da babu iyakar ta fa ka kaddara kawai zama a kabari kadai kawai ka zauna a kabari kan tashin kiyama shekara nawa zaka yi banda Allah wa ya sani ka shekara gaba ɗaya arba'in a duniya hamsin sittin saba'in ba yi bane kai kai dan dama dama kana zuwa saba'in ma kan ai sai a hankali ba kwa bane ka samu makwarin jiki da hankali da ido da kafa da sauransu ba kwa bane kaddara maka ya dari to lahira fanka tafi in ka mutu kafin sahin kiyamar shekara nawa za a kabarin yanzu wannan sahabban shekarar su sama da dubu a cikin kabarin su yanzu shekara dubu da ɗari hudu suna kabarbaran su to wasan kuma nan gaba to kai ma haka ne ni ma haka ne kowa ma haka ne zaka sai mai kan tanadi da tashin kiyama tanadin zama a kabarinka tanadin samun gidan aljanna shi yasa sai Allah yayi wata bakandamiyar magana yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu cikakken lada ba ku samu lada ku samu abu mai dadi a lahira har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so wani fa inda baka kuncan kayan sama sai kayan ya fara yagewa wani ma an marfaci wani ma an dinki ya lura cewa in ya sa yana darewa hi da kansa to sai dan a dan wanki sai to ga dan wannan a karmakal haka mutane suke haka suke ko abin haushi wai limamin su zai bawa limami mai hada ka da Allah ko direban ka zai ka fadar ubangiji ba sallah bane waye waye shugaban sallah liman waye hada kokkuncin riga kuma sai a bashi saboda abar ba mu san meye ma addinin ba ya san Allah sauyi ya ce kala abubakarin bala wallahi inni la'uhibbu an daga firar lahuli da ya ji wannan ayar haga sahabbai kenan bare ma a sahabban shugaban sahabbai ga baki ɗayansu mutum na biyu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ne ce wallahi ina son Allah gafarta mini na fata an gane yace faraja ila mitsa alladhi kana yujri alai sai yace a maida mitsa duk abin da ake bashi a da kada a yanke wancan laifin da yayi a manta da shi a ci gaba da bashi alherai aka ce a wata ruwayar ma a wani kaulin aka ce sai ce a ƙara marma na fata an gane kar ana ƙara kyau mitsa abinci sai an saka yankan nama guda biyar ko to ka gaya da daɗi kenan ko kar ku ba shi abinci gaya-gaya zubin farko ce ku da ya ta fara zuba masa don dai samu wannan gafara ta ubangiji Allah ubangiji gafarta mana ya ce waƙala kuma ya ce wallahi la'an zai minhu abadan ya ce na rintse da Allah har abada har na mutu ba zan yanke mara alheri ba zan ci gaba da masa alheri har zuwa ƙarshen rayuwata haka yanzu don mu ne yaya a yau ai ƙarshen ta masu kace to a yanku kuma san maci ko eh haka ne mutanenmu tunda mun fi shi ido mun fi shi wayewa mun fi sanin mutane sai a kira wani lauya sai a rubuta kaza kaza kaza kaza kawai sai ga sammati kan yi aune kawai sai fursuna in za su masa mugunta kuma sai ya aje shi a watching trial file din sama a kotun sai a je a kona shi shi kenan shi ya shiga uku ba magana shira bare a ce dina cin kwanakinsa Allah tsare imanin قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جهش عن عمري take cewa manzon Allah sallallahu ya tambayi kishiyata Zainab binti Jahash kishiyar na Aisha ce matar manzon Allah ce sai je yake tambayar ta dan ya ƙara bincike dai tunda babu wahayi manzon Allah bai san me ya faru ba Allah kawai bai kawo wahayi ba ya rasa ya abin za a yi gashi an shiga damuwa kwana da kwanaki kuma abu ya ƙi ya ƙare labari kuma sai ya haɗuwa yake ya dai ji a ransa ya ce yake tambayar Zainab me kika sani game da Aisha tunda gidan suna da guri ɗaya ko kihiyar ta ce fa faƙala ya zainab ma alimti ma ra'aiti ya ce ya ke zainab don Allah mai kika sani game da nana aisha mai kika taɓa gani na ta wanda bai kike ganin cewa kamar akwai wani alamu na rashin dade ko alamu na wannan abin da ake faɗa game da ita kin taɓa ganin wani abu kamar haka kin taɓa jin wani abu game da ita kin san wani abu wanda ba daidai ba game da ita da ya shafi irin wannan labarin nata faƙalat sai da ce ya rasulallahi ya kai ma'aikin Allah ahami sam'i wa basari la ilaha illallah kaji matan farko kenan matan manzon Allah kenan kisa Allah zabar su fa ya hada su da annabin shi kace ya manzon Allah yanzu a yanzu ne kishiya da kishiya aka zargi daya da irin wannan to haka in ba mai imani bace wacce mata tsoron lahirarta ai ta karawa ma abin gishiri sosai da to dawa ba sai da kaje kace ba a gaya maka ne ka ce ka yi kishi ne ki damuna haka ta ce maka haka ba ta ce maka a ba amma ta faɗa abin da ya fi a ma muhimmanci ta ato yanzu a da ka labarin nan a waje ta ato ni mai zan ce ma ni na faɗa ka zo ka ce kishi nake yi haka shi kenan dole ka ce tufa a shi a kone abu kin gidan allah ki faɗa mun ko? Cawa, ni ba ka ji mutuwar iya sarki a baki na ba, ba ruwana. Tama da ke mata ne masu san Allah, Allah ne a gabansu, tarbiyar manzan Allah ce. Duk da cewa suna kishin junan nasu, suna kishi irin na mata, amma nasu daban ne. Ta ce, a ya manzan Allah, wallahi, ni na kiyaye jina da ganina, ba na iya abin da na ji. da abin da na sani shi kawai zan faɗa ta ce wallahi ma alimtu alaiha illa khaira ta ce wallahi ban san komai game da aisha ba in ba alkhairi ba ma'ana wallahi mutum ne kirki wallahi duk wannan abin da ake faɗa ba ta da alaƙa da shi ta faɗi gaskiya kaga ba ta yi amfani da wannan damar tun dama misali manzala ya fi santa kowa ya san ya fi santa ko to kuma dama ta ce ta biyu a gurin gogayya da na Aisha a matsayi ta samun matsayi a gun manzon Allah to ga bata ce a to abin abin ne ma fa ya samu ko to bari sun yi amfani wannan dama a tura gwamnatin na Aisha ni ma shigar da kaina ta ce a a manzon Allah wallahi ban san komai game da ita ba in ba alkhairi ba eh qalat Aisha ta ci gaba da labari da na Aisha ta ce wahiyal lati kanat tusamihini ita ce matar da a cikin matan manzan Allah take gogayya da ni a gurin samun matsayi a gun manzan Allah idan abu ya kuɗi a gida aka rasa ya za a yi mata suka yi mitin mu gaskiya abin da ake kasan mata sai mata ko yasa an baka saba zama baka san ilimi a kansu ba za ka sha bakar wahala a duniyar ka shi mu yanzu ya za a yi to to ke zainab ke kiɗa kiɗa ka samu zara kimar bayani game da abin da yake faruwa in suka yi tattauna mata mazala gaba ɗayansu a kan su suna so a yi kaza to ta ke tura gun manzan Allah saboda sun san tana da matsayi sosai ina ba ta gane ya ce amma duk da wannan ba ta nuna wani abu na sharri ko ƙazafi ba ta ce min adwajin nabi sallama fa asamaha Allahu bil wara'i sai Allah ya kare ta saboda me mata ce mai alwar'u tsantsanin sabo ba ta sha'awar yin sabo ko halaka ko shiga cikin musifa ta tsaya a iya mutunta ce wallahi ya manzan Allah ban san komai game da ta idan ban da alkhairi mana ba ta da alaka da wannan abin da ake faɗa wa dafiqat uktaha hamna tuharibu laha ko mun wuce haka din ne dai wa dafiqat uktaha hamna tuharibu laha yace sai kuma yar uwar na na Zainab tana da kanwa ko yaya sunanta Hamna binti Jahash ita kuma ta shiga cikin wanda suka halaka game da labarin na Aisha ta take an bada wannan damar a gurin yaɗa ta ma labarin a cikin mata in an je gidan biki ne kasan mata a gidan biki suke tattauna ko yawa an haɗa gidan biki sai a buɗe kuma page a ta shafa shafi wasu sai labarin mazajensu wasu labarin kishiyoyinsu wasu labarin 'ya'yan mijinsu haka dai su shigar su kenan kullum har abada ita kuma ta ci gaba da yada labarin nan tana taya yar uwarta yaki cewa a yanzu a daina san nana Aisha a komo kan yar uwarta kaga tana taya yar uwarta kishi ita kuma yar uwar ba ta yi wannan kishin na fata an gane to ta shiga ciki ta ce fi man halaka min asabil ifki ta shiga cikin wani suka halaka suke yada wannan labarin ma'ana ita ma take ta yada labarin a cikin mata kuma ku ji labarin abin da ke faruwa bane ai kaza kaza kaza ta labari eh labari na guda ɗaya amma kafin ka ce mai an maida shi gudan biyar wannan ya ƙara wannan ma ya ƙara wannan ma ya ƙara to haka wannan shi ne asalin tarbiyya ta musulunci kar inda ka kewowa ne kuma ka zo ka faɗi magana zalunci game da shi ko da ba ka san shi to ka faɗi gaskiya game da shi kar kamar shari kar kamar ƙazafi saboda rayuwa tana jujjuyawa ne ta cewa haka da ashar su sallama wa ahalu baitihi wa asha abu bakar radiyallahu anhu wa ahalu baitihi wa asha safwan ibn mu'attal wa asha almuslimuna jami'an hada ash-shahr kullam fi misl hadha al-jaw al-kha'iq yace to a wannan irin yanayi manzon Allah ya rayu shi da mutanen gidansa aka dauki wajen wata guda cikin bakin ciki da damuwa da rashin kwanciyar hankali mai gida hankalinsa a tashe to yan gida akwai zaman lafiya akwai nutsuwa a ciki in ban da ma manzan Allah ne to ba duk gidan sa ya matsaloli ba kenan inda wani ne a cikin mutane yanzu zaka fara da ɗaya daga cikin matansa ba duka sai ce su tafi gidansu ba Allah wani haka zai faɗa ko kuma tun da haka ne ma in ɗan zamani ɗan boko ne ka ta ji ƴaƴansa a tara su sai an je an yi DNA test ko wai a gano su ƴaƴan masu kun anya ma ƴaƴan ne ko ƴan sakin layi ne tare da cewa a musulunci ba ba zai karɓi hujjar DNA fa matsayin hujja kan zina ba fa don Allah abin da faɗa game da zina shi ne mai shaidu guda hudu wanda shi ne musulunci duk da cewa shi DNA ɗin nan casa'in da tara nashi gaske ne za a tis a jajinin jariri a jajinin baban shi a ga cewa ɗansa ne kuma ana gano ilimi ne eh to amma a musulunci ba zai kafa hujja cewa ko da an ga kurakura ce ba ɗansa ba ne musulunci ba zai karba ba sai an samu shaidu guda hudu ko kuma a zo a yi li'ani tsakanin shi baban da mamar na fata an gane to haga da wani ne yanzu a wannan zamanin haka da su yadawa haga daga na ƙara shiga bala'i kan bala'i in kai wasa ma sai ya zanto kuma me kiluta jabau kenan Allah ka tsare imanin to haka yace manzo Allah ya rayu da mutanen gidansa wa asha abubakar radiyallahu ta'ala anhu wa ahli baitihi haka dai shi ma sanan abubakarin ya ci ga rayu a wannan tsawon wata shi da matarsa da mutanen gidansa ya su ji aran su a ce yarka tana aure kuma an mata wannan tuhumar ya zaka ji aranka abin dadi ne bacci ya kaurace mutun kenan yawa sai ka rika fatan ya Allah ta addu'a ya Allah ka bayyana gaskiya ko Allah ka kare bakin ciki Allah ka rawa mu da bakin ciki wa shi safan ibn mu'addal haka wannan sahabi shi ma ya ci gaba da rayuwa da wannan bakin ciki da iyalansa an zarge da cewa wai kaza kaza kuma da matar manzon Allah ya dai ji aransa ya dai ji a cikin rayuwarsa kaga babu dadi kuma shi ya san ba abin da yayi ya san shi a da gaskiyarsa amma yaya zaka yi tunda Allah bai kawo hayi ba shi san wani bala'in yazo dan adam babban abin shi ne ka koma gurin Allah kawai ka riƙe layin addu'a ka riƙe la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata kai tayi har Allah ya kawo yayewar wannan bala'i yace wa ashar muslimin jami'an haka musulmai duk mai imani yayi wannan rayuwa a tsawon watan nan guda a cikin Madina cikin bakin ciki da damuwa da bacin rai ko shahara kullahu fi misalar jawul alkhali a cikin wani yanayi wanda yake na bakin ciki da damuwa da kunci wa fi diltilkal al'alam alha'ila kuma suka ci gaba da rayuwa a cikin mai raɗaɗi da ƙunan zuci da shiga damuwa da rashin bacci rashin cin abinci komai dai na damuwa ya tattara kan mumini duk mai imani a lokacin saboda abu ne gashi kuma aka faɗa game da shugabanku annabinmu ina fata an gane ya za ka ji a ranka babu ne mai kyau babu ne mai kyau ya ce wa innal insana ina ko ina ne eh isa mi hadisul ifki saboda labari na ƙarya da kirkira ce sa sharrin munafiki al'umma ba karan bala'i bane Allah ka raba mu da shi yasa aka korantar da mu kullun ka dage da ulhuwa falaki nasi kursiyu a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa alim kullun kana yin su da safe da marece zaka fita a gida kai addu'ar fita a gida zaka shigo gida kai addu'ar shiga gida idan ka dage da wannan to shine fa Allah zai maka maganin waɗannan musibin ko ba wai yace falaki da nasi maganin yan surutu maganin yan bala'i Allah zai baka kariya daga gurin sa Allah ka tsare imanin dan wani bala'i da ka yada game da kai kafin Allah ya wanke kes din za a jima a cikin tashin hankali din me kaunar ka zai bakin ciki da da rashin jin dadi har ma ya fara jin wai ko zai da gaske ne kai Allah ka tsare imanin yace wa innal insana la yaqifu mutamalmalan amama hadhihi sura ko al'azima tilka al'ibra ko litin da kuma fatara al'alima fi hayati rasul sallama yace to haga ya kamata dan adam din musulmi din mai hankali ya tsaya ya kai ya kawo ya karanto ne kisar so ta cikin nitsuwa ya lura da duk abin da ya fara daga farkon wannan kisar zuwa yanzu da aka zo karshen ta ka koyi darsa da yawa a ciki game da wannan abu da ya faru mai girma a cikin wani irin kuma wata guda da aka yi mai raɗaɗi da kunci a zukatan duk mai imani daga manzon Allah din da na na Aisha din da na sadana Babakarin sai da na matarsa sauran musulmi gabaki ɗin su ya suka sai a rayuwarsu dan ka gane cewa to shi Allah zai jarrabe mutum komai imaninsa hasali ma an fi jarrabar masu imani ba don komai ba dan a ƙara masa daraja a gurin ubangiji kisa alamun zuwan jarabawa ba alamun Allah baya son ka bane sai ka zaci to ni Allah ne na ba sun zo kake tambaya ko ce maka to ni mene wa Allah to la ban sani ba ko ba hikenan ba to la ban sani ba amma dai ka sani cewa ka shiga cikin kunci a rayuwa ko kakani kai wannan sunnar Allah ce akan bayansa masu imani Allah ya faɗa cewa wanda suka fi kowa gamuwa da musifu da jarrabawa mai zafi a duniya shine annabawa thummal amsal fal amsal sannan kuma sai waɗanda imaninsu yake bin bayan na annabawa haka haka haka ana gurgudan ana jarrabar mutum ne gurgudan imaninsa idan imaninka mai ƙarfi ne sai a majarba mai ƙarfi mai firgita zuciya amma idan ka kanisu ka koma makarantar manzon Allah sai baka maganin damuwa sai ka ci gaba da addu'o'i ne ka kawwala wa Allah ka ci addu'o'i saka ga Allah ya wanke abun abun ya yayi abun ya wuce ina fata an gane amma saboda mutum bai da tarbiyya ta addini sai shiga cikin damuwa wani fa daga nan zai fara shaye-shaye ya kasa bacci sai a ce zai sha kwaya kaza wai ko zai bacci sai a ce a ja masa allura kaza ko zai bacci kafin ya ga fita a wannan damuwar kuma ya zama cikakken dan kwaya bai sani domin daga nan ba zai iya bacci ba kuma sai an masa allurar kuma wani sharan da shi ne in aka ma iya kai wacce yau da gobe da jibi da gata to kafin sati kuma sai an ma biyu kafin wata ɗaya kuma sai dai a rinka ma uku kafin shekara kuma ka nama kawai duk bayan awa ɗaya sai an ma ɗaya ka gasu ga uku ai ce sa maganin damuwa ba ƙwaya bace ba allura bace addu'o'i ne na manzan Allah saboda ita zuciyar gaba ɗayanta ma tana yatsun Allah Ubangiji ne in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ina jujjuya sai da so za ka sai koma fadar Allah kai ta addu'a sai daga Allah ya cire ma damuwa da zafi a cikin ranka kai kuma sai daga Allah ya saukar da waɗansu dalilai an wanke ka daga abin da ake tuhumar ka da shi kai da kai karkai da kai abin inda ka san ba kai ba kwantar da hankalinka an yi wanda ya fi shi muni ma kuma ya wuce to kai ma kana nan sai ga abin Allah ya wanke shi sai ga masajin ka a shekaran da da jiya sun da kuma yanzu sune suke kaunar ka suke kare ka suke yin abu saboda su faranta maka amma sanin shi ne sai kai hakuri kuma kai dan Allah sannan kuma ka yafe wa duk wanda ya kulla maka sharri sai Allah ƙara maka daraja isar annabi Yusuf kusan ga baki ɗin da Allah ka Qur'ani an karantar da mu ne don mu fahimci yadda rayuwa take me ba a masa bana cin zarafi an raba shi da mahaifinsa an jefa shi a rijiya an sai da shi a matsayin bawa ya zauna a gurin wani mutum ya rike shi a matsayin kamar ɗansa daga baya kuma matar mai gidan matamar shari ko sai ga shi a fursuna ko ba shi kenan ba haka da ƙarshen bala'i a duniya bayan jinya a ce kana fursuna Allah ka raba mu da zuwa har abadin abada sai dai mu je mu musu wa'azi mu kai musu kuma ihsani in muna da kuɗi mu je mu kwanshi wanda yake da fes ɗin tara 'yar kaɗan har abada Allah ka raba mu da shiga inda kake jin rayuwa ka je ka dawo ai ba karamin ni'ima bace karfe uku ko biyu ta dura ka daki shikenan sai gobe in aka zo ranar juma'a kuma shikenan ba za ka ƙara fitowa tsakar gidan mama sai bayan kwana biyu haka nan bala ya ba karami bane to bare kuma abincin ma ba a samu da ya kamata ga yunwa ga kunci ga sauro ga walakanci ga bakin ciki za ka yi sallarka a yin zai sallarsa kai ko yauwa zai sallarsa amma ta ma sai amma dokoki akwai sarkin ɗaki in kai gundi ba ba shi ya faɗa ba tare su ma duka an kai wasu Allah ka rawa da bakin ciki to ka kiyasta har yaje fursuna har yaje kaza to da yake Allah Allah ne lokaci guda kuma sai aka fito da shi a matsayin babban mutum mai karamci sarki ce a zo da shi aitu ne bihi asakal sul li nafsi qala ja ali alaka bin al-aradi inni hafidun alim yace kaga sarki shugaban kasa ka bani minista na agriculture ka bani minista na economics saboda ni me hafizun ne amana ne bana cin amana kuma alimun ina da ilimi ina da experience sai zan minista nan da nan kuma masu kulla wancan bala'i suka zo gunsa neman kuma abinci talauci ya kama su ga yunwa ga kauyanci yana ganin su mashi ya gane su ka san mutum idan yana cikin talauci da kunci ko shekara a yaran kai magana kana gana gane shi ba abu bai bai canza ba ya motsi kamar lemon tsayi ya zo Allah karamar talauci yana ganin su ya gane su shi kuma ba ya canja ga kwarjini ga mulki ga jiki ya yi noman ba su gane shi ba a ƙarshe mai zai ce musu bayan sun ƙara da cikin bala'i suka ce ya ayi wal mulku ya kai wannan sarki mai daraja ya yi wal azizu ko masana wal durr talauci da yunwa da kunci ya kama mu da iyalanmu wajina yaka bi buda'atin muzati mun zo muka da dan wani kuɗi gashi dan kadan ne kuɗin sai kai ya kawo ba fa'afidan lakaila to Allah ka sa a auna mana abinci mu kai gida ko bayan ba mana kuɗin mu wata sadaka alaina ka ƙara mana sadaka akai abin ba zai ishe mu kuɗin bai kai mu tafi da shi gida a ta abinci da shi ba shinkafa ta ƙara kuɗi ko ba shi bane eh kuɗin ka naira dubu goma yanzu kana da to nawa ne dubu goma yanzu a shinkafa kwano nawa za a baka yanzu kwano biyu ko da ɗan yafa ce ya gane su ya shi na ganin sa ba ya gane su haka Allah ya bada labari da ya ga sun yi cikin wahala da kaskanci to zai musu afuwa sai ce musu hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa aqihi idza antum jahilun kun tuno abin da kuka yusuf da dan uwansa lokacin kuna jahilai kaga wani karamci mana shi kalmar da ya faɗa musu ma akwai afuwa a ciki sai sun tsara kallon shi kuma karo na biyu sun san da labarin nan ba mai sanin sa kuma a wata ƙasa ba garin su ba su suna iraki can wani sufi kuma yana misira suka ga dai sufofi na gidansu na yusufu kuma ya bayyana fara suka ce a innaka la'anta yusuf ko da kai ne yusufa ala ana yusufa wa hadha akhi yace ni na yusufa wannan kuma dan uwana ne gashi qadimanna Allahu alaina Allah ya mana baiwa Allah ba mu matsayi Allah dauka mu amma fa ku da ku ji innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yu'adhiru muhsinin duk wanda yake dokokin Allah kuma ya hakuri kaga herdin kenan kan so Allah baka matsayi a duniya har lahira to kiyaye dokokin Allah kuma kai hakuri dan ka kiyaye dokar ka dai fa zaka gamu da musifu iri iri to in baka yi hakuri ba ka barar na fa za ku ganewa sai ka hada abu guda biyu at-taqwa was-sabr to sai Allah dauka ka sai suka ce masa ne laƙari a tsarakan lahu alaina wallahi Allah fifita ka akan ka zama babban mutum muga ma cikin kyanda ko yunwa ba kyanda ba ce ai wasifa ce ai kaga mutum yin da ka san tsire ya motsi ya kafe komansa ya kare Allah ka yalwata ya Allah Allah ka rawa mu da bala'i Allah ka ya talauci da yunwa ya Allah yunwa ba kyau fa mai tankwasa dogo aka ci mai sa gajere katan kai ko mai har taron mata guda an je gidan biki ba abinci lara daurin aure an yi wunin gidan aure ba abinci za a yi guda ne? ba za a yi guda guda ne mai za a yi watsa za a yi ko? amma da akwai abinci ko saka duk bayan minti kusa an ranga da guda Allah ka rawa da talauci Allah ka rawa da yunwa ya Allah to haga karshe me sai ce kai la ta sayi ba alaikum yau kar ku tada hankalinku ba wani komai ya wuce ba ma wannan ba ku ga riga za ku kai babana kuma ku ga babana ku taho da duk iyalanku gaba ɗaya ku taho ku dawo nan a zuwa ta arziki za ka iya? za ka iya? mutum ya maka irin wannan abin za ka iya? to yi ne sunnar da Allah ke so koya mana a ƙisar annabi su ‘yan uwansa ne babansu ɗaya ba li'abbansa ne suka masa wannan abin da ya samu ɗin kuma ba ma maganar fice ya kai musu ba fa a'a ku taho ma gaba ɗaya ku zo a ci arziki ba shi kenan ba to haka ake su duk wanda zai yi afuwa to Allah ya ƙara ɗaukaka shi a duniya da kuma lahira Allah ka ba mu ikon yin haka da haka an maka abu da ba daidai ba kar ka jawo shi eh ina musu alheri to duk abin da suka maka ya kai abin da ka nabi Yusufa ne ai ba zai kai ba zai wahala ai to ka yafe musu kawai tunda za a ka kalla to Allah ba daga kai ba yanzu to ka gode Allah ka saka da alheranka kuma ya baka matsayi har alahira ma Allah samu dace to haga yace haga ka duba dai abin da ya faru game da gidan manzon Allah Isa da Babakarin da dukkan mu'mina lokacin to ka kalli wannan kissa ce daga farko zuwa ƙarshe yadda manzon Allah ya rayu fi hayati sallama da ya a wannan tsawon wata guda din amma mutulkal alam al-amiqatul ko Allah allad'a ko alladi'a yace ka dubu wannan irin tsantsar jin radadi da damuwa da zafi da shiga kuncin rayuwa da manzala ya fuskanta tsawon wata guda wanda irin ciwo ne wanda yake taba zuciyar mutum ko a likitanci a likitan da ya zanto cardiologist likitan zuciya kenan ai ya fi kowane likita kwarewa shi yasa ga layin likitanci ba su da maganin ciwon zuciya babu yanzu a ta hawan jini a likitanci ba maganin sa sai da ta baka magani kai ta bacci wai su ana su haukan wayan kana bacci ne ba za ka tuno abin ba bare jinin kuma ya bori to manzo Allah kuma muhi ne ke da maganin dama zuciya saboda shine annabin Allah shi ake ma wahayi idan baka dawo layin manzon Allah ka bi ba ka da makarantar manzon Allah sallallahu alaihi an koyar da kai ba ba za ka taba samun maganin wanka zuciya ba ita zuciyar nan wata irin halitta ce da Allah ya yi ta a jikin dan adam banda Allah ba wanda yake da maganinta to sai Allah ga manzon Allah shi kuma ga duk al'umma sai dai wanda bai sani ba ko wanda baya zuwa makaranta dagewa da zikirori karatun qur'ani shi sa wanda mai zafi yake faɗa mai zuhudu ko yace wa in kunta fi fi gammin fi gamfi fi gammin wa hammin wa karbatin faqara kitaballahi tanjimna alhammi in kai ga cikin damuwa da kunci da kakani kai abubuwa sun daure ma me za ka yi yace faqara kitaballahi karanta dafin alqur'ani kenan kuma makaranta kenan ko ana ga samu yayewar bala'i to ka saba da haka daga abu ya faru ka saba da istirja'i saba da azkar saka ga Allah yana yaye maka abu yana cire maka damuwa gashi abin ya faru amma kuma ka ka samu nutsuwa a rai kisa lake cewa allazina amanu wa tadmanna qulubuhum bi zikrillah su masu imani suna samun nutsuwa a zukatansu ne saboda me saboda ambatan Allah mai ambatan Allah bin addinin Allah karatun Qur'ani da imani da shi addu'o'in da manzo Allah ya karantar kai imani kuma kana maimaita su to sai Allah saka maka nutsuwa a zuciya sai Allah ya ce ala ku saurara bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambatan Allah ne ake samun nutsuwa a zuciya na daga cikin daraja da arziki da falala da Allah zai baka in ya baka nutsuwa a zuciyarka yanzu za ga wani ga tarin kuɗi na bala'i Allah danna masa ba ba shi da zuciya zuciyarsa za ka ganci kana cikin hairani yake a cikin ɗimuwa yake a cikin firgici yake ga kuɗi a shaƙe a akawun ɗinsa ga kuɗi a shaƙe a ɗakinsa ga kuɗi a bunne a wasu gurare da ya ɓaɓɓoye amma ka ganci kamar ka ba shi sadaka ba zai ci ba ba zai sha ba bai sa kaya mai kyau ba ba zai bi cagu mai kyau ba kullum a cikin harani yake kawai a cikin ɗimuwa yake kawai ta guda ya bala'i ya same shi har gobe har gobe akwai har gobe suna nan ba su binne kuɗi ba sannan har gobe a canjin da bahari na kwanan nan an sa masu binne kuɗi da sun fito da kuɗin wani ma an kashe banki ba zai ba zai ma kirgu ba yarar ya yayyage garama ta cinye shi har gobe akwai su ai azaba ce shi kuma Allah na mutum azaba da duk abin da ya ga dama saboda duk wani abu da ka sani bawan Allah ne ko to sai Allah ma azaba da kudin ya so da kudin zai ma azaba ga kudi a shaƙi a kawun ɗinsa ga daloli a ɗakinsa ga daloli a cikin silin ɗinsa ga daloli a cikin sakawar ɗinsa duk lokacin ba har ba an ga wannan ba mutum aje ya rasa ya dai kai kudin banki ba zai jira kama shi FCC da wani wayewa ɗinsu sai zai tona sok away kawai ya saka kudin a ciki daloli ko a yi haɓa hektan a haibar ruwa bane a ciki daloli ne a ciki tanzirin wannan ba sai ya wata da ya karawa na ba za a samu kudin wani wani ma har abara ba za a ga kudin ba da yawa kuma suna har gobe akwai ai azaba ce kuma ga hisabi na jiransa Allah ka tsare imaninmu Allah ka tsare imaninmu sai mala yake cewa ko menene li Aisha zaujihi al-muqarraba da wannan irin abu da ya faru ga matar manzan Allah na na Aisha wadda kuma take mai ta kusa da manzan Allah saboda an tambaye shi ya manzan Allah ni a cikin mutane wa kafi so ne ya ce Aisha kai tsaye haka ya fada aka ce masa a a maza muke nufi ya ce babanta ta kuma aka mata wannan irin cin zarafi yaya zai ji a ransa idan kana son mutum kuma aka faɗe wani abu da ya aka yi na lafi da shi a ciki za ka ji haushinka ya ƙara akan haushi amma na kwanda ko me maka ba za ka damu ba saboda ka san shi bai kai makaran kada miya ba ko shi kawai kare ne ya haujinsa ka wuce ba ka da matsala da shi amma ce na kusa da kai kuma da shi za a yi kaza kaga akwai bakin ciki a ciki ya ce wahiyya fatatun sagira tana yarinya matashiya mai karancin shekaru fi na hauyi sadisa al'ashira tana kusan shekara shahida fa kwata-kwata a rayuwa ta lokacin wannan bala'in ya faru ya shekara goma sha shida ita take sunnar almi mumli'atun bil hasasiyatil labi murhad warafa ko warafarabatul shafiqa shekaru ne 16 a gun kyamace shekaru ne fa ne na kuruciya da kwalisa da ado da san kaza da san kaza ba abin take so a lokacin ita amace in tana yan shekara kam ya karancin shekaru yanzu kamar budurwa in kai aure budurwa ko kai kana babban mutum ita me a duniya me take so mata a duniya shine kai ado ita yariya budura ba ta da alaka da kuma da wuce ado da kuma soyayya ba ta masan kuma mai soyayyar ba kawai tana gani a finafinan indiya ana ba da mene fulawa ko? wai kai man kado ya kamata fulawa yasa idan kai ya karin ka suka ja kai mutura ka gamu da aiki sai ka je ka soyi fulawoyi ko ka tara da shiga ka tafi kasuwa kana fama sai ta rubuta maka tes i love you ko baby na kuma maka ba da fulawa ba kai ma to so fada zai faru a gidan in ka ta bata rai na tura maka ta sai ta maka lalabi baka ce mun komai ba kaga ka gamu da aiki ko amma ka bar yaro ya ji a wani budurwa sai ta fama da kayansu shi ma dama abu da shi gabansa kenan ya je na ina kasuwa fara zaune fara ana ta fama ko ofis ba sai da kiwasa dil dil dil dil dil I love you baby ko sweet har ko waya ba duk fa kalere yin maza shi a waka yanzu kato da kai fuska ka difulfula ko a je maka wani wani baby wai wai ke bebunta ne a gwada kaga ai ba a jiko kana fama da tofa ka tara su karti a gidanka yayanka ne wani ɗan kuma ya fi mata tsaka shekaru ya zo ba gandan gande kai ga kana rubuta wasiƙa ya zo kaci eh to tana wannan shekaru na mai ƙuruciya an rawutu fa cikin kisar rayuwarta an kai ta tana da ƙawayenta ‘ya'yan makotin su ƙawayenta ne kuma ƙayyadar haga ɗabi'ar yara a da ban san a yanzu ba ana zuwa gidan amara a yi wasa ko duk da ana zuwa gidan amara ban san yanzu ko ana zuwa ba amma da da gidan amada ake amarya anguwa to wannan gidan kawai gidan wasa ne za a dauki shekaru da ana ta wannan wasannin da haka ake a lokacin yarinta a tare duk ƴan matan anguwa da yaran anguwa duk nan ne gidan su yanzu ma suna yi ko to haga me tana fara kayan ƴan tsana a lokacin a ɗaki a cikin ɗakinta ta kewaye wani guri kamar irin wannan ɗan gurin aka ɗan ja labule tana sa kayan wasanta a ciki ta tara kayan wasanta wata rana zala ya shigo da suka dinga motsinsa ga tare da kawayenta ya suka tashi a firgita su gudu ya ci a kuɗa kuɗa kuɗa saboda na biyun rahama ne ya ce mai kuka suka shasa a ku ci gaba da wasu ku ci gaba da wasunku ku shiga ku koma ku koma suka koma daga ga an karkasa ga ayo ana auren yar wanta ku haka suke yara aiki in ka da yawa ta gida zaka gane yau ayo auren yata aiki haka su ce maka abba eh yau ana auren yata ce to madalla Allah sa albarka to ya sunan yar taki kada ba sunan uwarta sunanta wanta ya suka ce malamai in kai da ya mata kaya samun sai a kayan wasa yana tasiri a zuciyarsu za su koyi renon yaro da kuma ƙaunar yaro da kula da yaro tun suna ƙanana to sai makwa yana tasiri a rayuwarsu yaron da ya wasa daban yake da wanda da ya wasa ba kwakwalwarsu ma ba iri ɗaya ba ce ke sa na ga a makarantu da a primary school akwai period guda akwai pe ne to yaran sun yi ana yi ne lokacin muna firamare har nan muke har nan muke zuwa muke wasan mu lokacin har nan muke zuwa muke wasan mu nan gun da ake karatun nan lokacin da ba shi farar wata aka nike shigo akwai sto an tara gare gare an tara wane ne mu zo ta wasa yan matan aji kuma su ta gada su ma a gefe waye waye su ma su kuma kuna naku sai a ji daɗi sai a koma aji ita a kai ta ku koma ku zauna sai ya buɗe ɗakin wasan ya kalle su ya ce ta kuma ya na gari wannan kuma din ne ta ce a wannan ‘ya'yana ne injina na aisha ma na ya tsanata ce wannan ce babba wannan ce wane ne wannan ce kaza kaza so sai ga kuma doki a tsakiya kuma dokin da fuka-fuki dokin wasa ba ya ce kuma wannan fa kamar doki ko ta ce eh doki ne ta to kuma na ya aisha doki kuma da fuka-fuki ta ce ah yanzu kai baka san dokin annabi Sulaiman ba manzo Allah ba za ga annabi Sulaiman aka ta sai da ya dariya har aka ga haƙo har fika shi bata fito ma nayi dariya sai ta gaba da wasa Allah ba da sa'a ko ba kai ka zama boss a gidanka wai gidanka kai ba a wasa saboda tsabar kai sagir ustaz sagir ne wai ba za ka samu ayan koyi wai bai bin roba ba ala la haza haram ai wani mutum da wani abu kira ji gida wata rana sai ga ya tsanar roba da sauran kayan wasan yaran ta wannan ya wannan kuma ce eh ne wannan ha ba kiwon cewa ya faɗa ana ka gani a rubuce ka san muyan izala ne hujja jari kawai ana ka gani ana ka gani ma zan duba ta wannan fa malamai su magana ce wannan malami alwan littafi ai wannan tamatil ne ta tamatil shine me yasa Allah ya haramta gunki shine ana ana bashi matsayin ubangiji karrama shi ake ana bauta na kankanta da kayansa amma shi yanzu kayan wasan yaro ko na dubu ɗari ka siya masa ba shi kwana uku zai karya shi zai taka shi zai masa fitsari har kaskantar da shi saboda ka ba wai ba ruku ba ciki in suka gama wasan su a tara kayan a ajiye musu sai gobe ko sai an jima shi kina an gama aiki saboda ka sa yanka kayan wasa ina fata kuna ganewa yawa ga manzon Allah ga yan yi wasa bai hana ba wasan yara ko mata babu laifi su yi wasa na ya tsana babu laifi a ciki sai a tsara musu to kafin ku wasa to ba za ku yi wasa ba sai kun yi hadda karatun ku da kayan wasan ku ne to ba za a yi wasan ba sai an yi hadda izu daya za ka kowa zauna so ake a gama kafin a ji a yi wasa sharɗin shi ne sai an yi karatun fa kafin a yi wasan har kowa zai kira wato sun yi an yi jaraba an yi kaza an da an kare so kowa ana murna na zo na ɗaya na zo na kaza kaza to shi kenan me kike so bebin roba ka so mata me kike so kaza babu laifi a ciki in dai bai sa a shari'a ba duk abin da yake a cikin ruwan na fata an gane to kaga tana cikin shekaru goma sha shida aka mata wannan kazafin wani shekaru na a gurin ya mace musamman a shekarun datan ko tashinmu da muka yi mai sha shida ai ƙararrama yarinya ce ne a ranta banda za ga mata tana ta kai budurwa fa amma la tana da kayan wasa kai a lokacin da muka tashi muna yara amarya an mata aure kuma da kayan wasanta tana da ƙatsonarta wala akwai su suke a yan aure to to kaga ai yara kanana ne tunda lokacin ana wa yara aure suna shekaru kananan shekaru ba irin yanzu bane abi alan magahirin sai dai Allah ya mana sauki Allah Allah tsare zuri'ar mu to kaga dai ala ayi halin ka kiyasta wannan abu mi yarinya mai shekara 16 kuma ta girma a ina gidan manzon Allah cikin me kula da komai da komai kuma aka mata wannan irin kasace yaya za a ji a rayuwa a lokacin ya manzon Allah zai ji to kuma ka samu kanka ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin irin wannan to ka koma hanyar da manzon Allah ya bi yaya ta faɗa ƙarshe ta ce wallahul musta'anu ina neman taimakon Allah Allah ka mun dauki akan abin da ya faru kuma sai Allah ka dauki to kai ma ka koyi wannan eh lokaci yayi ko to kaga shikenan za a iya tsayawa kuma kan gaba ne illa iyaka kafin mu rufe karatu ya kamata mu yi wa junanmu ta'aziyya da alhini na abubuwan da suka fara wannan saci ko abubuwa ne da suka faru marasa daɗi na mace-mace da hatsari da aka yi ta fama da shi daga farko akwai wanda amina ne abokina ne Allah masa rasuwa ranar alhamis da daddare a asibiti aka masa sallah ranar juma'a ina masa fata ina roƙon addu'a gurinku Allah dukan sai gafarta masa Allah ya fi masa Allah masa rahama wanda suka rasu kuma a hatsarin da aka yi ubangiji Allah ya fi musu Allah gafarta musu Allah ya zama gatan abin da suka bari iyalansu Allah ba su haƙuri da juriya wanda kuma suka samu raunuka muna musu fatan Allah ba su sauƙi ƙasa zanto mata kafara na zunubinsu Allah ta haika faɗinsu sannan kuma dole ya kamata malamanmu suna jan hankali suna faɗa a karatu baka san kunnan wanda zai je ba dama yakin malami shine ya fayi bayani kawai zai su ga mu almajirai ne amma muna so malaman mu suna irin wannan bayanin yanzu wani abu da ke ta faruwa hatsari mutum ya tafi lafiya kalau ya ji ya sai kaya yayi kaza kaza ya dawo da gidansa an hada hatsari ya ji ya mutu abu ne mai dadi a zuciya babu dadi a ciki kuma ban yana faruwa lokaci ba lokaci ko ba wani matakin da ke dauka a hukumance to a sani cewa kwamishinan da yake da alhakin kula da transport ai akwai shi a jiha ko ta jiha akwai to wajibi ne fa akan sa fa alhaki ne fa akan sa ya dauki matakin kare hatsura da ake yi idan bai yi ba to shi gwamna haga ya bashi amanar wannan aikin da haka shi ran tashin kiyama to ya saurari abin da Allah zai masa duk wanda ya mutu riyar sakaci da wani ma'aikaci bai yi aikinsa daidai ba aka samu rasuwa ta mutum fa ya shiga akwagun Allah ba ya tabbata fa hadisin manzo Allah fa matsayin ran mumini guda daya a kashe shi da gangan to zunubin da mutum ya samu ya fi wanda ya je rushe ɗakin Ka'aba gaba ɗayanta ran mumini guda daya ya fi Ka'aba gaba ɗaya gun ubangiji kama sakaci na hukumomin mu da masu alhakin kula da wannan kaga ƙarshen shi wannan shugaban kwamishinan da ya shafi transport zirga-zirga da sufuri za ka samu akwai chief bio a kowace jiha akwai shi shugan bio gaba daya na jihar to dole su tsaya tsayin daka su ga cewa suna kare rayukan al'ummarsu dole a zo a samu direbobi a karanta musu a musu jawabi da dokoki ko akwai wani gwamna su lalami lokacin yana gwamna a jigawa ya yi dokar cewa duk wani zai rada jigawa ko dan wata ƙasa ce a duniya in zai rada jigawa to ba za a yi oba ba a motarsa ɗaya kenan na biyu kuma ba za a ɗauki kaya ya wuce a buɗin kowane direba akwai mi abin da sai aunawa in ka wuce kayan da ya wuce wannan gurin hukunci ne mai tsanani akan direba ba magana da fahimta kai ba ɗan jigawa ba ne ba za ka fita jigawa dai ka wuce ba to sai hukunci ya amfani a kanka to me yasa ba za a yi haka ba ka ga mutan an loda kaya wannan sharon ɗin an ɗauko kayan da ake sakawa mota shawarar fa ya fi nauyin fasin da sau biyu ko sau uku bukukuna masu nauyi za a ɗaure tsakanin nisan kayan da asalin motar fa wani fa ya kusa ma tsawon motar ƙarƙashin kujerar ku duk an daddanna kaya wai shi direba wai wannan kayan ne yake samun ɗan maromaro a ciki sannan kuma ku mutane a zo ku shiga ciki to wallahi su ji su sani in kana tuki a mota ka fadar da mota ta kashe mutum a bisa ganganci to wallahi akwai hukuncin kisan kai a kanka in mutum biyar ka kashe ko dangi sun yafe maka idan ba na gangancin ba ne ma to kana da kafara ta mutum biyar da za ka yi ko na nijar ka shiga nijar nan fa idan kai azan da mota lasisin kama kwace shi suke su soke shi da kai da tuki har abada ma banda najeriya kan mutum yanzu ya samu mota kawai yanzu zai ɗauki wani abokinsa ya kai shi bayan gari filin can na kaza su ɗanyi kaza su ɗanyi kaza a hau gaban mota ya kwame a tafi kano da shi a dawo da shi a ƙara zuwa a dawo kai gobe ba su kyari haka ake fi yanzu ba fa maganar ajegun bio kafin a baka fa lasisi a ƙa'idar fa sai kai test test ɗin shi ne bayan ka an da ka iya tukin kuma ya kasan dokokin tuki dole sai an karantar da kai fa me amfanin kaza zanen kwalta da suke tafiya a duk ilimi ne a ciki in kaga zane kaza me ake nufi duk sai an karanta maka za ga in ana tsaye kwalta akwai wani abu da ake wani allo da ake ajewa ai wani zane a jikin sa to alamu ne na wani abu fa dole sai an karantar da kai kafin dir abin biyaye baka lasisi sai an daura maka lana a bayan mota na tsawon lokaci daga ba a cire lanar tukun a yadda ka iya biya uye baka alhakin lasisi haka ake yanzu kawai za ka je kasan wane kasan wane sai ka yi waya kawai sai a tafi da maturu sai a bugo maka lasisi kame cewa a turo maka shi kenan inda za ka biya kuɗi magana ta ƙare to wallahi duk wanda yake da alhaki akan ya kula da wannan bai yi ba to ya saurari sakamakonsa a duniya kafin lahira dan ran mumini ba abin banza bane kuma alhaki ne akan shugabannin union su zauna da mutanensu duk mutumin da za ku yadda so ya zama direba a tashar ku to wajibi ne akan shugaban union shi ma sai ya tabbatar da iya tukinsa sannan kuma a yi dokoki akan ɗaukan wannan kayan da ake wannan kuma hukunci ne wanda alhakin shi commission transport ne alhakin bio ne alhakin shugaban union ne shi ne zai iya hanawa kuma ya sa a yi in kana sha ɗaukan kaya to ka ajiye motarka amma kaya zalla kai kaɗai ka hau mota ka taho da kayan waibil ɗin mutane wannan shi ke nan da haram ne ya ba zai kashe ba ba eh ya ɓangare yi idan ne su hato za ga a nan fa nan ta yi samun nan fa a ɗauki rake fa rake rake fa abu mai nauyin tsiya kamar kai goma ɗaura akan mota gof ko ɗan adam ya hau kan raken kuma wani a cikin motar kuma a tafi kuma ya Allah ya kiyaye saboda alaina Allah ba a san waye Allah ba fa a musulunci wani fa haramun ne fa kuma ubangiji ya faɗa mana cewa wala tulqu bi aydikum ila tahluka kai din ka shiga irin wannan motar fa Allah ya hana ka rika shiga kai din idan shi girman mahaukaci ne ai ranka din da Allah baka amana ce Allah ya baka yi kuma Allah ya hana ka kashe kanka da kanka manzo Allah faɗa hadisi karara cewa duk wanda ya kashe kansa da kansa to Allah zai masa azaba da irin abin da ya kashe kansa din dan tashin kiyama har azo a hisabi a gama shi yasa a musulunci manzo Allah duk mutum da kashe kansa manzo Allah baya masa sallah baya masa sallah allabtawa mota kaya kuma ku zo ku shiga kuma kun baro karo karfe biyar na magariba ko shida kuma ka kana neman gashuwa kuma sai ka kwana a gashuwa sai ka zama idan ka kwana a ciki da ba kwana bane duka wannan wallahi ba abu bane mai kyau kuma alhaki ne tun daga kan commissioner transport shugaban union na jiha ina fata kuna ganewa da kuma kai da kake shiga motar fasinjan ba alhaki ne kai ma kanka ba ranka yi amana Allah ya baka yi idan su sun ci aka zaci tunda yanzu akwai kayan yan kasuwa to sai ka hakuri ga kwana da safa akwai mutum da ba ta daukan kaya da yawa sana na fasinja ne zalla kayan da za dauka bai kai ya kawo ba amma wallahi cewa wai abinci nake nema to yaya zami ba hujja bane abun Allah kuma Allah ba zai kusar da kai ba dan Allah ya faɗa mana cewa ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu ya ku bayina dukkan kuma yin wata ne inji ubangiji sai wanda ni Allah na tsayar da shi fastaɗa'imuni ku nemi in ciyar da ku adaimukum sai in ciyar da ku in ji ubangiji don ka ce neman abinci ne za ka yin abin da Allah ya hana to na farko dai ba za ka ƙoshi ba kuma an kewa har ka mutu abinci sai fi ƙarfinka kai ta tukin kai ta fama abin bakin ciki mutum ya kada mutane ya kashe mutane goma ya kashe mutane biyar ya ɗan ji ciwo ɗan kaɗan su kuma ga su da bakar mugunta in ya hango hatsarin gadangadan za a yi kawai sai miƙa ku shi sai kauce kansa wala ga suke wata ran ina gaban mota na zauna ina gaba muka shigo wani ƙauye a miliyan in ji samari ko wala a miliyan ya shiga sai mai mashin ya fito Allah da daura mana bala'in ba a lokacin aka yi haka aka Allah fidda mu lafiya sai ce da na make shi ne direban haka ya ce ya zana fasaƙi da shi sai ni kuma sai masa a to ta wannan hannu tun da a lokacin kusan za ka je kano a sau biyu a sati kasan motar kai ma ko da ba ka filin kasan ta ai sai ce a alhaji hannun kamar haka yi faɗa mu mana gefen fasin zai miƙa sai a duka wancan ya mutu mu mutu kuma ka kula aka yi hatsari galibi galibin hatsari da ake guda goma da aka gani to guda takwas ɗin hannun fasin da ake dokawa ko faɗuwa na ta yi motar ba zai ta faɗa hannunsa bai na kwace martai sai dai ka haɗe ta hannunka kai da kake zasu zaman banza so kuma amana ce Allah baka da ka ɗauki mutane da kai ne shugaba yanzu haka duk a motar kowa ya sallama ya miƙa maka wuya tolansa fa amana Allah ya baka iya tuƙi shi ka kawo mutane garin su lafiya ƙalauhi ne ka iya tuƙi ɗabi'a ta jahilci na 'yan kasuwa da suke yi galibi tunda mutanenmu ne a cikinsu muke rayuwa a cikinsu muka tashi kuma muna cikinsu har yanzu kun shiga mota da mutum daga nan fa kuna tashi fa sai duba agogo sai buga waya tuna ina muna zajimaji to ai ga muna a gabanku sai ga abokin da zajimaji wai ma'ana direba ya taka mota shi ko suke yanzu in direba ba tafiya 120 110 sai su fara daki samarin nan kan lokaci ba masa samari bola haddada ta masu shekaru saboda ba su da hankali sai wannan motar ayi kaza kaza ta fara maganganu na cin zarafi direba kuma sai ransa ya ɓaci saboda shi ma yana ga kaman kasuwanci yake ai in ba hawa gobe hagan ya biye musu sai wutar shi ma ta ga galibi aka hatsari galibi sai a mutu saboda ana high speed gudun da ake yayawa amma ko hatsari ne a tafiya cikin sauki za ga ba a cika yin mutuwa sosai ba ci ina zuwa abin da ɗan sauki amma ka taho ga dare ga kaya ga mugun tafiya fitilar motar ba ta da ƙarfin ma har tukunna ba ka iya ganin daga nan zuwa ƙarshen masallacin nan kawai kana tafiya kuma ɗari da abu zai saka gari na mutane gari tsakiyar gari fa a ɗari da arba'in wallahi da suke shiga wani lokaci ɗari da arba'in wai kawai sai danna sai kunna wuta guda biyu ya yi kuma danna hol kawai shi ne wai kawai sai shigo da ku a miliyan kusurci wannan amana ce kuma wala duk wanda sanadiyar sa kashe ran mutum mumini ka shiga kwamin Allah kuma daga ya dan warke ne ya dan kare ne ko wani gunsa ya kwabe an maida masa ya dan dingishi bayan shi wata daya biyu uku hudu biyar kuma sai wani ya siya masa mota wata mun dawo mun sauka mai duguri wani duba abokina ku zo ga mota daga cewa direban dan gashi wani cewa ne sai ku san direba wani shi kashi abokanan mu da yawa yace dai motar rawa ne na ce ai gwaran shekara uku ma mai duguri me zan yi da shi yanzu wannan ba tsoron mutuwa ba ne ai ba tsoron mutuwa ba ne ita mutuwa da kasota da ka tsorace ta diddi ne amma akwai abin da in yi fari da kai kowa ya tausaya maka an san ba ganganci ba ne abin da aka ci gaba fa in karfe shi da tama a kan kwaltarsu wajibi ne kai fashin ka kwana ma banda najeriya banda najeriya saboda ba san kimar ran dan adam ba to ka gwamna mutum ɗaya mu saboda sandiyar ka ka shiga uku wallahi zaka muna jin hankali ga commissioner kula da sufuri chief BIO na jiha da kananan BOA na ko ina ma na kowane local government da shugaban union na ko ina da ina ma wallahi sani cewa ran mumini ba tafiya a banza ubangiji fa cewa ya fawo man ya katalo mina mota amidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa addalahu azaban alim wasu malamai haddasa habbai a cikin su suka ce wannan ayata nuna cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan ba shi da gafara gun ubangiji ta illar ma shine to na kashe ya mutu to da yafe maka wanda yafe maka to haka na abin bakin ciki ne kuma abin faruwa ke ce baya karewa saboda zahilci da sakaci ne ba hukunta da zahilci da gaggawa na fasinjoji da kuma sauran mutane amma ya za ka ɗau hau mota karfe biyar ɗin magariba kuma ka jika so ka shiga gashuwa daga kano wani irin musifa ce wannan muna fatan allah sa masu alaƙi abin su ji su gane su kuma su ɗauki mataki wanda suka rasa ransu kuma allah ya fi musu kai kuma da kake raye ka yi wa kanka faɗa da kanka wallahi mun sha faɗa da dabbobi muna cikin mota mun sha yi ce kai da Allah zakata na raka tafi kai na gudu alai duka cika da Allah gudu masa wuta na raka tafi da mu ba gaggawa muke ba wani kuma dan fasin da ai muka ta to idan kana sauri ka dauki shatar motar mun ka tafi kai kadai yanda kake da rai kake da haƙin ka biya kuɗi mu ma rai ne da mu kuma kuɗi muka biya dole a tafi cikin nutsuwa ka zama kana waye yau ba fa maganar mutuwa ba ta karshen nan ce ce dama ai in ka gama da jinya ka sa kanka a bala'i da ƴan uwanka da masoyanka da ranka din kana fita ka nemo kai waya gidanka yake karewa yaya mahaifanka sun tsufa yaya kaza dinka to yanzu ka fadi baka da lafiya baka sa kuwa cikin bakin ciki ba to zaka zama kana waye direba eh ka tafi cikin nutsuwa kowa ma gaggawa wani zai ma haushi a cikin motar wanda bai saba da ke ba kai ma kamar haushin haka ya kamata ka zaka da ta nawa ka biya kudin motar ne kaiwa ne inda ka biya ni ma ka ne biya ina kuma da haƙi ni ma ka da haƙi na in ba ka kuma ya dawo cin gari sauƙi ne kai dalari sosai haka ya kamata kuma direban ka taimake shi saboda kai gudu daga nan 120 da 30 zuwa Kano man da zaka sha daban yake da wanda ta faɗi da goma ba ɗaya bane ma saboda jahilcin mutanenmu har ana zagaye waɗansu motoci da wannan ayi lafka ne baya tafiya sun ne wannan ribar tashi ne ribarsa Allah bin gije kiyaye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa